الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bayan gaisuwa ta addinin Musulunci, muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda ya ƙaddari numfashin mutuwa wannan yammaci, yau uku ga watan Ramadan, lissafin hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai. kuma yau ishirin ne ga watan biyu lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida. Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu wannan bigire mai albarka masjidus sunna da ke titin sardauna road cikin garin azare jihar bauchi domin tarjama ma'anonin alkur'ani a kujerar da malaminmu yake gabatarwa saboda wani uzuri sai aka lalbo ni aka ce in zo in tare wannan waje Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya haskaka kabarinsu. Kuma ya nauye mizanin ayyukansu gobe kiyama, ya albarkaci abin da suka bari. Malam jiya ya tsaya a cikin suratul Zariyat. Sannan muna karatu ne cikin littafin Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an. Muna addu'a a Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukan sa gobe kiyama da kuma almajirinsa Sheikh Aliyu Albami wanda yayi karin fashin baki ya yi masa suna da idahil ma'ani ala raddul azhan ila ma'anil qur'an shi ma Allah ya haskaka rayuwarsa ya nauye ayyukansa ya albarkaci aikin da yake yi mu kuma Allah ya bamu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi jiya malam ya karanta wasu ayoyi na ƙarshe amma bai fassara ayoyi guda biyu a ciki ba yanzu alaramma zai karanta mana su jiya malam ya tsaya a aya ta 26 yanzu kuma za mu tashi kan aya ta 27 cikin suratul zariyat na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم نعم.
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم
Allah madaukakin sarki yake cewa fa'au jasa minhum khifa lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya je ya soyo musu ɗan rumani ya soya musu sai ya ga hannunsu baya kaiwa wato ba sa ci to wannan sai tsoro ya kama shi a zuciya amma bai bayyana ba sai suka gane shine Allah ya hakaito mana anan cewa fa aujasa minhum khifa sai ya tsoron su ya kama shi qalu la takhaf sai suka ce kada ka ji tsoro inna rusulu rabbika mu ɗan aiken ubangijinka ne wato mu manzanni ne daga ubangijinka wa basharuhu bi gulamin ali sai suka yi masa bishara da yaro wanda yake mai sani mai ilimi ai bi ilmin kathiri ma'abocin ilimi mai yawa wa huwa ishaq shine annabi ishaq kamar yadda aka fada a cikin suratul hud fabasharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub ubangiji ta'ala sai masa albishir da ishaqa a lokacin shi annabi ibrahim an ce yana shekara 120 ne, ita kuma Saratu tana da shekara 100 ko kuma aka ce tana da shekara 90. Sau da haka sai aka musu albishir bayan girma ya kama su da samun ɗa sanyin ido a gare su shi ne annabi Ishaqa. Bayan Ishaqa ma kuma za su samu yako, wannan duka bishara ce Allah Madaukakin Sarki ya musu. فأقبلت امرأته في سرته da saratu ta ji sai ta fuskanto su a cikin hayaniya abin da ya saba wa al'ada kamar mace ta ji wani abu sai ta buga tafi ko ta buga cinya to sai ta zo a cikin hayaniya fasakkat wajaha sai ta mari fuskarta sai ta mari fuskarta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a wani waje wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat matarsa tana tsaye aka yi masa albishir din sai ta yi dariya saboda haka fa basharnaha bi ishaqa sai suka yi mata albishir cewa za ta samu ɗa ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub a bayan ishaqa kuma za ta samu yaqub qala tace ya wailata tace ya kai tanta a'alidu wa ana ajuz yanzan aibu alhali ne tsofuwa ce na tsufa wa hadha ba'ali shaykhan kuma ga mijina nan dattijo ne ya tsufa inna hadha la shay'un ajib daga ce kai lalle ce lalle wannan abin mamaki ne saboda ya saba wa al'ada fasakkat wajaha wa qalat ajuzun aqim sai ta mara fuskarta ta ce ita bakarariya tsohuwa ce, bakarara wacce ba ta haihuwa, lamtalin kafin da ɗai ba ta taɓa haihuwa ba, kuma ga shekarunta sun kai casa'in, shi kuma annabi Ibrahim aka ce shekarunsa sun kai ɗari, ko kuma aka ce ita ɗin shekarunta ɗari ne, shi kuma shekarunsa sun kai ɗari da ishirin. To ya za su samu ɗa, to al'amarin na Allah ne. Ubangiji ta'ala yana yin yadda ya so, yana yin yadda ya so, yana ba da ɗa a lokacin da ya so, kuma a wanda ya so, domin baiwa ce. Kultu sai na ce, Malam mai littafi, yumkin an ta kuna ƙalat haɗar kalam, fila famil waje ta'ajjuban. Zai iya yiwa ta faɗi wannan maganar ne yayin da ta mara fuskanta tana abin al'ajabi tana mamaki da sarki al'ada saboda ya saba wa al'ada fi dalika wannan lokacin. Awali ghaira, koko ta faɗa ne saboda kishi, an ya kuna zaujo ha sai ya ta zauwaji imra'atan ghaira, sagira cewa mijinta zai auri wani wata matar yarinya karama ba ita ba fata ajehi bil waladi sai ta zo masa da ɗa saboda haka shine ake masa albishir kamar yadda ya faru lokacin da aka samu annabi Ismail sadakanta ne saboda haka sai ta haifu aka ta ya haifu da ita to ta iya yiwa haka ne sai Allah madaukin sarki ya ce qalu ay abrusu su manzannin sai suka ce wato mala'ikun nan kadhaliki ai kamar haka al'amarin yake kamar yadda muka muka muke albishir din nan ala rabbuki haka ubangijinki ya faɗa innahu huwal hakim shi ubangiji mai hikima ne fi sunbihi cikin abin da yake san'antawa yana daga cikin hikimarsa shine a samu ainihin wato mahaifar tsohuwa ta buɗe ta yadda za ta iya karɓan wato ciki yadda zai kyautata har ta samu ta haihu alimun fi khalqi ubangiji ta'ala masani ne cikin abin da ya halitta na'am sai Allah madaukin sarki ya ce قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين na'am لنرسل عليهم حجارة من طين mhm مسومة عند ربك للمسرفين mm.
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين na'am فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين saura daya وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
Na'am. Allah madaukakin sarki yake cewa ala Ibrahim annabi Ibrahim sai ya ce fa ma sabukum ay sha'anukum ayyuhal mursalun menene sha'anunku ya ku waɗannan manzanni ya ku waɗannan jekadu da Allah ya turo mi kuka zo da shi ne qalu suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin mu an aiko mu ne zuwa ga mutane mujrimai masu laifi kafirina wato kafirai hum qaumulo sune mutanen annabulo saboda suna aikin kuzaranci linursila alaihim hijaratan min tin dan mu aiko musu mu jefo musu mu musu ruwan duwatsu ruwan duwatsu za a musu musawwamatan inda rabbika lil musrifin kuma kowanne kowanne ɗaya daga cikinsu an sanya alama an sanya sunansa a dutsen da zai jefe shi ya narkar da shi ya tafi da shi wutar jahannama akwai sunansa a jikin dutsen akwai alama shine musawwamatan inda rabbik kowa akwai sunansa wanda aka ambace shi saboda me bi itiyanihim adh-dhukur ma'a kufrihim yadda suke zakkewa mazaje tare da kafircinsu kuma sai Allah madaukin sarki yace fa akhrajna man kana fiha Allah madaukin sarki sai ya fitar duk wanda yake cikin wannan alƙariya ta sadum min almu'minina aka fitar da duk wani mu'mini bi ihlakil kafirina aka halakar da kafirai wa wa'adna bi inja'il mu'minina kuma Allah ya yi wa alkawari da tseratar da mummunai. Fama wajadna fi ha gaira baitin minal musulmi, wato a wannan garin, ba a samu wani gida ba a tsaye in ba na musulmi ba. Wahum, Lutun wa ibnatahu, wa ibnatahu, wato sai gidan annabi Lut da kuma ‘ya'yansa. Wasafo bil imani wal Islam, an siffanta su da imani da musulunci, ai, hom musaddiko na bikulobi, sun gaskata da zukatansu amiluna bi jawarihim ta'at kuma sun yi aikin kwarai da gabobinsu daman imani shine ka gaskata abu a zuci da zuci kuma gabobinka su aikata to wannan shine imani na gaskiya munafurci kuma shine ka furta a baki amma zuciyarka kuma akasin haka to wannan munafiki kenan Allah ya tsare mu to Allah madaukakin sarki yace wa tarakna fiha ai ba'da ihlakil kafirina aya alamatan ala ihlaki bayan Allah ya halakar da kafirai mutanen annabulo sai muka bar aya wato ta zama aya ai alamatan alama ce akan halakarsu lilladina yakhafuna al'azab al'alim mun bar gurbin ya kasance aya ya kasance izina ga wanda suke tsoron azaba mai raɗaɗi, cewa irin aikin da suka yi aka halakar da su, su ma na yanzu idan suka yi fato Allah maɗaukakin sarki da ya halakar da waɗancan to har yanzu fa yana nan, yana da iko ya halakar da su. Ba don dai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi addu'a a al'ummarsa ya ce kada a halakar da su irin yadda aka halakar da mutanen farko da zunubi, to sai Allah yake talala a mutane, ɗaurin ragon layya. Har sai mutum ya zo da laifinsa, in kuma Allah yana da nufin zai tuba za a masa rahama, to zai tuba kafin ya mutu ya daina. Muna roƙon Allah wanda suke irin wannan jarima Allah ya sa su tuba su daina kafin su mutu. Allah ya shiryar da su. Na'am. fala yaf'aluna mithla fi'ili wato aya ce alama ce aya ne ga masu tsoron Allah kada su aiki irin aikin mutanen annabi lot if yasafuna wuqu'al wa'id alayhi yayin da suke jin tsoron afkuwar narko akan su in dai kana jin tsoro kan narko ya afku akanka to ka kiyaye karkai irin wannan aikin Allah ya tsare mu da zuriyar mu gaba daya amin bayan haka sai Allah madaukin sarki ya ambaci kissar annabi Musa da Haruna li bayani wuqu'ul wuqu'il wa'di wal wa'idi dan bayanin afkuwar alƙawari da kuma narko da Allah ya waɗanda suka kafirce sai Allah madaukakin sarki ya ce وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين نعم فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا أن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون
يا سكي فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين سورة يا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين Allah madaukakin sarki yace wa fi Musa ma'qufun ala fiha wa ma'ana waja'alna fi qissati Musa aya mun sanya aya a cikin kissar annabi Musa alaihi salam id arsalnahu ila fir'auna yayin da muka aika shi zuwa ga fir'auna mutalabbisan bi sultanin mubin aidu bi hujjatin wadiha mun aika annabi Musa zuwa ga fir'auna tare da hujja a fili karara a bayyane fatawalla ay a'rada anil iman Fir'auna sai ya bijire, ya kauda kai daga barin imani, bi rukunihi ma'ajinunihi tare da rundunarsa. Shi da rundunarsa duk suka yin imani, li'annahu lahu karrukun wa qala wa qala li Musa an huwa sahirun aw majnun shi fir'auna ya fada wa Musa yace sahir ne mai tsafi ne aw majnun a wani waje ko yace masa mahaukaci ne ma ai taratan qala huwa sahir wani lokaci yace da shi mai tsafi ne masihirci ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace inna hadha la sahirun alim a cikin suratul a'raf fir'auna yace wannan fa mai sihiri ne kuma ya san sihirin wa taratan qala majnun misla qawlihi wani lokaci ko yace wa annabi Musa mahaukaci ne kamar yadda Allah yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun a cikin suratul shu'ara yace lalle manzon ku da aka aika muku to kuma haukaci ne to Allah madaukakin sarki yace fa akhadna wa junudahu sai muka kama shi shi da rundunarsa fa nabadnahum ay farahnahum fil yammi sai muka jefa su cikin kogi cikin teku suka sha ruwa lokacin da fir'auna ya shiga cikin ruwan da ya ga haza kun san haza kallon ta ake da ya ga haza sai ya ce ya yi imani yanzu ya musulunta ya yi imani da ubangijin nan bani isra'ila suka yi imani da shi ya ce wai shi musulmi ne Allah ya ce al'ana wa kada asaita sai yanzu bayan da ka yi ka yi tabarna to ga hukunci fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tseratar da kai da gangar jikinka don ka zama aya a ‘yan baya har yanzu in ka je za ka ga gawar firawa marangwal ɗinsa ga shi nan shi ne ya ce Allah ya yi Allah zai mutu babu ko su ma na yanzu da suke cewa Allah ne ya yi ai shigantaka ne ko ai Allah kan ɗaya ne shi ne ya halicci kowa babu wani Allah in ba albaicin Allah da ya halicci kowa saboda ka karku yaudar kama ku dawo ku tuba ku daina fera musulunta Allah madaukakin sarki ya datar da mu to Allah madaukakin sarki yace fa asabna wa junudahu fa nabadnahum fil yammi sai muka kama shi da rundunar sa muka jefa shi cikin teku cikin kogi ai albahar suka nitse gaba daya kowa fir'auna mulimun ai atin bima yulamu alayhi fir'auna ya yana mai zargi ya zo da abin da aka zarge shi min takribir rusul da karyata manzanni domin in ka karyata manzo ɗaya kamar ka karyata duk manzanni saboda duk a wasu ɗaya ce wa da'awar rububiyya da kuma fir'auna yayi da'awar shi Allah ne shine yake halitta shi ma ubangiji ne haka yace ثم ذكر تعالى ma waƙa ala adin sai Allah madaukin sarki ya ambaci abin da ya faru a adawa fa kana sai ya ce wa fi ihlaki aha adin a wajen halakar da adawa aya nan ma akwai aya akwai alama kenan saboda aya daga cikin ma'anoninta a larabci tana zuwa da ma'anar alama shi yasa sai a ce aya ɗaya ala maka alama iz arsalna alaihim ar-rihal aqim yayin da Allah madaukin sarki ya aiko musu kun san Allah yana da runduna iri daban-daban rundunar Allah ba iya mala'iku bane Allah yana da rundunoni iri daban-daban yana iya azaba da abin da ya so to sai ya aiko musu da iska wacce allati la khayra fiha ita ce rihal aqim bakarariya wacce babu alkhairi a cikinta ta لأنها لا تحمل المطر باتا أوكد الروان سما ولا تلقه الشجرة كما باتا كللي أعينهم واتو بشيا باتا بربرا بشيا وهي الدبور itace dabbur iskar da aka tura musu kenan sabata fil hadithi sahih ya tabbata cikin hadisi ingantacce anna adan cewa su adawa an halakar da su bidabbur sunan iskar dabbur wadhalika fima akhrajahu al-bukhari wannan kuma shine abinda imam al-bukhari ya fitar a cikin littafin sa lambar hadisi na 1035 wa muslim da abin da imamu muslim ya fitar a cikin littafinsa lambar hadisi na 900 min hadisi abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma daga hadisin abdullahi dan abbas yaddar Allah ta tabbata a gare shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid dabur yace ni an taimake ni da wata iska sunanta saba so kuma hal adawa an halakar da su da dabbur as-saba bi fatah bi fatah sadi wa hiya rihul lati tahubu min maqla'i ash-shams iska ne da take ku take tasowa daga mafudar rana ita kuma dabbur iska ce da take tasowa daga mafaɗar rana. To da wannan aka halakar da adawa, shi kuma manzan Allah da wannan saba aka taimake shi a lokacin da aka yi yakin badar. Ita wannan iskar, mata zaru min sha'in nafsun aw malu, mata barin wani rai ko dukiya, atat alaihi in ta isa zuwa gare shi, illa ja'alatku karrami sai ta mayar da shi diddigagge kamar diddigaggen kashi sai ta rugurugu da shi duk abin da ta isa zuwa gare shi to sai ta yi rugurugu da shi ba ta kyale shi ثم ذكر تعالى ما وقع على ثمود بتكذيبهم رسلهم رسولهم صالحا sannan Allah madaukakin sarki ya bada labarin abin da ya afku a samudawa mutanen annabi salihu saboda sun ƙaryanta sun ƙaryata manzansu annabi salihu faqala sai yace wa fi ihlaki samud aya a cikin halakar da samudawa akwai aya if qila lahum ba'da aqarin naqa yayin da aka ce musu bayan
da aka ce ku batta ta ci daga arzikin Allah karfa ku soke ta fa ku kyale ta yau ranar shan ruwanku ne gobe nata. Saboda haka ita kuma in ta sha za ta ba ku nono ku tatsa ku sha iya shan ku, amma ku batta, kar ku taba ta, kar ku cutar da ita. In kuka taba ta fa bala'i zai same ku. Saboda haka suka soke ta bayan sun soke ta sai Allah ya ce tamatta'u hatta hin. Ku ji daɗi zuwa wani ɗan lokaci kaɗan. An fassara hin ɗin nan salasata ayyami kwanaki uku ku ji daɗi zuwa kwanaki uku ila in qibai ajalikum har zuwa yankewan ajalin da aka yanke muku kama fi ayatin kamar yadda yazo cikin wata aya tamattabu fi darikum salasata ayyam zalika wa'adun ghayru maktub ku ji daɗi a gidajen ku iya kwana uku kaccal aka baku wannan alƙawari ne wanda ba zai tashi ba ba ƙarya a cikinsa tabbas haka yake ba a can saboda haka takabbaru sai suke girman kai an amri rabbi dangane da al'amarin ubangijinsu da umarnin ubangijinsu suka yi girman kai a nimki tsali amrihi akan aikata umarninsa ba a sanar humus sa'iqa sai tsawa ta kama su ba a da mabasala sati ayyami bayan kwanaki uku sun wuce sai aka yi muku aka musu tsawa as-saiha muhlika tsawa wacce take halakarwa wa hum yanzuruna fi nahari suna kallo a cikin yini aka musu tsawa da aka yi musu tsawan nan famastaqa'u min qiyamin ai ma qadaru ala nuhubi hina nuzulil azab ba sa sami ikon tashi ba sai yunkura su tashi bayan azabar ta sauka musu ba su samu wannan damar ba wa ma kanu muntasirin ala man ahlakahum kuma su ba sa neman taimako ba ma wanda zai taimake su akan halakar da su da aka yi Allah madaukin sarki ya gama da su thumma zakara ta'ala sannan Allah madaukin sarki ya dan hakaito wata kissa dangane da annabi Nuh faqala sai yace wa qauman nuhin wa qauman nuhin bin nasabi da mutanen annabi Nuh an yi fataha qauma wai ahlakna qauma nuh ai wa ahlakna qauma nuh mun halakar ma da mutanen annabi Nuh adafi ne kenan waja'alna fi ihlakihim aya muka sanya a cikin halakar da su aya wa qur'a bil jarri an karanta da kisra da jarra kenan aqafun ala samud ay wa fi ihlakihim ihlakihim bima'i samai wal ardi a cikin wato ka adafi ne akan halakar da samudawa bayan an halakar da samudawa to sai aka halakar da kuma mutanen annabi nuh annabi Nuhu su ma an halakar da su min qablu wato an halakar da mutanen annabi Nuhu kafin a halakar da mutanen wato samudu samudawa kenan ai qabla ihlaki haula'il madhkurin kafin a halakar da waɗannan da aka ambata an halakar da mutanen annabi Nuhu kun san annabi Nuhu shine farkon manzo lokacin da ya zo ya ta wa'azi suka ce masa mahaukaci ne suka duka shi suka ce masa makaryaci ne da ya zo aka umarce shi ya kera jirgi ma suna masa izgili ya ce in kun mana izgili mu ma wata ran za muku izgili annabi nuh innahum kanu qauman fasiqin lalle mutane ne waɗanda suke fasikai mutane ne waɗanda suke fasikai kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda wato wa huwa sababu ihlakin shine sababin halakar da su kamar yadda yazo a cikin fadin Allah madaukin sarki wa laqad arsalna nuhan ila qaumi haqiqa mun aika wa annabi nuh wa laqad arsalna nuhan ila qaumi mun aika annabi nuh zuwa ga mutanansa falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama ya zauna a cikin su shekara dubu yana wa'azi shekara 50 ne kadai babu a cikin fa akadahum tufan lokacin da ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka kiji yace rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yace ya ya ubangiji kar ka bar wani a bayan ƙasa wani gida a ban ƙasa in ka bar su suka ci gaba da rayuwa ba wanda za su haifa sai fajirai kuma kafirai saboda haka sai Allah ya sako da ruwan tufana. Do suka halaka, banda waɗanda suka shiga cikin jirgin, annabi Nuh da jama'arsa su ne suka tsira. To Allah madaukin sarki ya ce, wa hum zalimuna alhali suna zaluntar kansu. Wa qawlihi ta'ala da faɗinsa madaukakin sarki, alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وبنجي تعالى يلا ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم wai labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu bane ba su same shi bane Su waye yace kauman nuhi mutanen annabi nuh wa adin da adawa wa samuda da samudawa mutanen annabi hud wa qaumi ibrahima da kuma mutanen wato annabi ibrahim wa ashabi madyana mutanen annabi shu'aib wal mu'tafikat Allah yace atathum rusuluhum bil bayyinat duk waɗannan manzanninsu sun zo musu da hujjoji da bayanai fama kana Allah liyadhlimahum Ubangiji ta'ala bai kasance ya zalunce su ba, walakin sai dai kanu an fusa wani yablemona, wato sun zalunci kawunansu ne ta hanyar kin yin imani. Walamma ta kaddama min al'amtilati wal kisasi yayin da misalai da kuma kisosi suka gabata, atba'aha bi izharil aya sai Allah ya bibiye waɗannan kissoshin da ayoyin da bayyana ayoyi li injazil wa'd wal wa'id saboda zartas da alƙawari da narkon da Allah yayi atba'ahu ta'ala bi dhikril adilla sai ubangiji ta'ala ya bi baya da ambatan dalilai ala kamali qudratihi akan cikar ikonsa fil injazi wajen zartas da abin da ya so na hukunci wali takuna ibratan li ulil nuha dan ta kasance izina abin lura ga mutane masu hankali wa tasliyatan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da kuma lallashi wato rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya ce والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين kamar haka كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا إلا قالوا ساحر أو مجنون matawasaw أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
Ubangiji ta lace was samaa banainaha bi aidi kaga sama mun halicce ta da ikon mu da ƙarfi Allah madaukin sarki yace wa inna la musiun lalle mu masu yalwatawa ne ai qadiruna mu masu iko ne akan haka wal arda farashnaha ƙasa kuma mun shimfida ta ai mahadnaha mun shimfida ta kamar yadda Allah madaukin sarki yace allazi ja'ala lakumul arda mahadan ubangiji ta'ala shine ya sanya muku kasa ta zama shimfida wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin shatta min nabatin shatta mahallin shayi shine wal arda ma- eh, wa ja'ala allazi ja'ala lakumul arda mahadan Allah ya sanya muku kasa ta zama shimfida a wani waje kuma Allah ya ce allazi ja'ala lakumul arda mahadan waja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun Allah madaukin sarki shine ya shimfida muku kasa yawa wani waje sai Allah ya ce Allahu allazi ja'ala lakumul arda qararan Allah ya sanya muku kasa yadda za ku tabbata ku ku ringa tafiya bata lotsa ba was samaa bina'a sama kuma aka gine muku ita وجعل لكم الأرض بساطا والله جعل لكم الأرض بساطا ubangiji ta'ala ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa kuna takawa ba ku lotsa ba fa ni'mal mahidun Allah ya ce madalla da Musa Allah masu shimfidawa nahan mu inji Allah wa min kulli shay'in muta'alliqun bi qawlihi khalaqana zawjayn wannan aya tana tattare da Allah madaukin sarki cewa ya halicci komai sinfi biyu, ai sinfai ne, kazzakari wal unsa kamar namiji da mace, wan nuru wa bulma, haske da duhu, wa fil nabati kadhalik a cikin tsirrai ma kamar haka. Illa anna dhakar wal unsa fi shajaratin wahida. Sai dai a tsirrai mace da namiji a bishiya ɗaya ne. Illa fil nakhil sai dai a dibino kadai to shine zaka same shi shi namijin ke ɗaya ke da mace. wa fi tayyaratil kaharabaiya har a wannan wuta ta lantarki akwai positive da negative to kaga mace da namiji kenan wa gairiha da wani su min sa'iril makhluqati duk abin da Allah ya halitta to za ka ga akwai mace da namiji in an ce benci sai a ce kujera in an ce sama sai a ce ƙasa gabar sai a ce yamma kudu sai a ce arewa komai za ka same shi bibbi ne shine Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn cikin komai mun halicce shi simfi bibbiyu la'allakum tadhakkarun ko fa'i tintintin bi hadafi ihdatta aini ai asali ta tadhakkaruna ne fa ta'amalu anna khaliqul azwaja ku sani cewa wanda ya halicci waɗannan aure guda biyu komi mace da namiji fardun shi kadai ne fa ta'budu saboda haka ku bauta masa kar ku bauta wani ba shi ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun a karan kawunan kuma mace da namiji ne kai abinda ba ku sani ma Allah ya halicci mace da namiji shine Allah ya ce subhanallazi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci aure cikin komai mimma tunbitul ardu daga abin da ƙasa take fitarwa wa min anfusikum take tsirarwa kenan wa min anfusihim kuma a karan kawunan kuma haka abin yake da kuma faɗin Allah madaukakin sarki wallazi khalaqal azwaja kullaha waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أول وجنك الله يجي ثمانية أزواج من الضأن اثنين الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن ومن
الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين kaga cikin komai mace da namiji aka haifa aka aura aka aka halitta cikin komai mace da namiji aka halitta a cikin timaki maza akwai rago akwai tinkiya a cikin awaki akwai taure akwai akuya a cikin sanuwa ma a cikin raƙuma shi ma wato akwai akwai taguwa akwai kuma mi raƙumi a nagge daɗi goma saniya kenan akwai bijimi akwai karsana saniya kai komai Allah maɗaukakin sarki sai ya halitta mace da namiji, wai don ku yi tintintini. Kullahum ya Muhammad sai Allah maɗaukakin sarki ce, ka ce musu ya Muhammad, fafirro ilallah, to ku gudu ku koma zuwa ga Allah. Ai ila sawabihi, ku je zuwa neman ladansa, min iqabihi akan uƙobarsa, bi an tuɗe kuma masa biyayya, wala ta'suhu kada ku saba masa inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ni a gare ku me gargadi ne me bayyana kuma gargadi wala taj'alu ma allahi ilahan akhar kada ku sanya Allah tare da wani abin bauta na daban inni lakum minhu nadhirun mubin ni me gargadi ne a gare ku me bayyana gargadi sai Allah ya ce kadhalika kamar haka ma qatal ladina min qablihim min rasulin babu wani manzo da zai je musu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa qalu huwa sahirun aw majnun face sai sun ce masa me sihiri ne ko kuma sun ce masa wato mahaukaci ne mithlu takdhibihim laka kamar yadda suka karyata ka bi qawlin innaka sahirun suka ce kai sahiri ne masihirci ne me sihiri ne aw majnun al'ummomin da suka gabata ma bi kaulihim sai Allah ya ce atawasau kulluhum bihi wai shin an musu wasicci ne da haka dukka istifhami ne li ta'ajjubi saboda abin mamaki bal hum qaumun faqul Allah madaukin sarki ce kai waɗannan mutane daidai masu girman kai masu dagawa wata walla ay a'rid anhum ka kauda kai daga barin su fama anta bimalo kai ba abin zargi bane li'annaka ballagtahum ar-risala domin ka isar musu da manzanci na'am domin ka isar musu da manzanci wa zakkir Allah madaukakin sarki yace ka musu wa'azi da alqur'ani fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin dokumin wa'azi yana amfanar da mu'minai ne wa'azi kadai yana amfanar da mu'minai ne mu'mini shine kadai yake amfanuwa da wa'azi amma wanda ba mu'mini ba to baya amfanuwa da wa'azi sai Allah madaukakin sarki ya ce وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
Allah madaukakin sarki ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mu primary assignment da Allah ya sa ya halicce ka shine ka bauta wa Allah duk wani abin da ka gani raba dan ne ba dan shi aka halicce ka ba Allah ya halicce ka ne dan ka bauta masa wala yunafi zalika adam ibadatil kafirina لأن الغاية لا يلزم وجودها كما في قوله كما يدعو cikin faɗinsa. to sai Allah madaukin sarki yace ma uridu minhum min rizqin li anfusihim aw li ghayrihim bana neman arziki a wajen su ko ga wajen wani su wa ma uridu an yut'imun li anfusihim ba wai ina nufin su zo wato su ciyar da karan kawunan su bane inna Allah huwa ar-razzaqu lahum Allah shine mai azurtawa Allah baya neman ciyarwa a wajen mutane ko aljanna inna Allah huwa ar-razzaqu lahum Allah shine mai azurta su zu zul quwwatin mati ma abocin karfi mai tsanani fa inna lil ladina zalamu anfusahum bil kufri wal ma'asi lalle waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar kafirci da kuma sabo zanuban suna da wani kaso na zunubi misla zanubi ashabihim irin fatan irin kasan zunubin waɗanda suka halaka kafin su bala yasta'jiluna bil azab kada su gaggauta wato neman azaba za ta zo musu ko da ta yi jinkiri to ranar tashin alkiyama azaba za ta same su fawailun tsananin bone tsananin azaba lilladina kafaru ya tabbata ga waɗanda na kafirta waɗanda suka kafirce mi yawmihim alladhi yu'adun ay yawmil qiyama ay fi yawmihim alladhi yu'adun a cikin yinin nan da aka yi musu alkawari ita ce ranar tashin alkiyama fa inna wa'idullahi sabitun domin narkon Allah tabbatacce ne alwuqu ala man yukhalifu zai akuga wanda ya saba umarnin Allah kama zahara min albayani fi mawdi'i sura kamar yadda ya bayyana a cikin bayani a cikin mawdu'in sura Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum
Yeah. Allah ya saka da alheri. Kafin mu faɗi abin da aka samu aka abin da ya shafi kwamitin marayu, muna sanar da al'umma akwai wata biyar Allah da Allah mata rasuwa yanzu yanzu nan matar marigayi Allah ji Ibrahim da Ibi. Kuma za a jira ita ta gobe karfe goma a kofar gidan da yake nan kusan layin Alhaji Ubanti karfe goma da safe insha Allah muna addu'a Allah ka fasa mata. Ah malam a cikin kekin da ake yi da ake yi a wannan
abin da ya sa su su ta kawo kuma kuma aka ce mutane suka kawo kusa kan ko a sanar da su cewa kudin su ya shiga akwai wani bayan Allah ne tura gudunmawa a kwamitin marayu naira dubu hamsin akwai Ismail Hafizu ya tura naira dubu ɗaya akwai Muhammad Mansa ya tura naira dubu biyu akwai Majidda Ahmed Magaji ta tura naira dubu biyu akwai Ummu Hakim Adamu ta tura ɗari biyar sai kuma Suleiman Usman ya tura naira dubu hamsin. Jumla abin da yake asusun marayu ta baiki a yanzu shi ne naira dubu ɗari da biyar da naira ɗari biyar. Wannan shi ne abin da yake cikin asusun kwamitin marayu a nan masallaci kuma yanzu nan wajen karatu an ba wani yaro ya bada gudunmawa ta naira dubu a ta naira ɗari biyar. sannan muna ƙara sanar da al'umma za mu karanta account ɗin saboda karatun account da muka jiya ya yi tasiri sosai saboda tasirin account ne za a ce maka fi sabi account number ɗaya uku ɗaya ɗaya biyar uku shida hudu hudu biyu kuma mun wannan duka a masallatai kuma sunan account ɗin Katagun Welfare Affiliate Center insha Allah a jaiz a Zenith Bank so duk wanda yake so taimaka insha Allah zai taimaka ya kuna abubuwan kuma muna sanar da al'umma malam da yake karatu a wannan yayi tafiya ne kuma insha Allah zai dawo cikin daren nan shi yasa wakilta a zuwa rike musu karatun su kafin ya dawo malam akwai yan wani dama da muke bukata a sanya su a cikin addu'a akwai marasa lafiya irin su Alhaji Musa Luti mutumin mu ne muna tare shi bai da lafiya yana asibiti amma da jikin da sai alhamdulillah muna fata da shi da sauran yan uwa za a sanya su a cikin addu'a Allah ta'ala ya sauke musu wanda suka suka rasu kuma Allah gafarta musu wassalamu alaikum wa rahmatullahi
لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد آمنا بالله وحده واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وقضيتها لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين duk waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da bukatun na alkhairi Allah biya musu bukatunsu na alkhairi wanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu wanda suka raga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama Allah ya kankare musu zunubansu kasar mu Najeriya Allah ya zaunar da ita lafiya jihar mu ta Bauchi Allah ya zaunar da ita lafiya kasar mu ta Katabun Allah ya zaunar da ita lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya cikin yankin mu da unguwannin mu da gidajen mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين